السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna dai ƙara jaddada godiya da Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake tattara mu a wannan majalisi mai albarka alƙashi na tafsirin alƙur'ani mai girma a yau rana ta laraba ina ga muna sha biyu da wata na zurƙa da hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai inda ya daidai da ashirin da tara da watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida يقول الله سبحانه وتعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض yace yana tasbihi ga Allah waɗanda suke sammai da ƙasai ana waɗanda suke sammai da ƙasai suna tasbihi ga Allah da mutane da aljannu da dabbobi da sauran halittu duk da cewar anan an ce ma fi samawati ba ce ma fi samawati an ba da rinjaye ga wanda suke ba masu hankali ba domin idan ka ɗibi halittu na Allah masu yawa wanda masu da hankali sun billinka ɗan adam a cikin teku akwai halittu masu yawa a cikin fili akwai halittu daban-daban su waɗannan halittu gaba ɗayansu kowanne babu ɗaya wanda bai Allah tasbihi amma ɗan adam ba kowa bane ke tasbihi wani yana yi wani bayani idan ka diba bangaren masu yi wa Allah tasbihi sun yi linkin ba linkin wanda ba sa tasbihi lahul mulku wa lahul hamdu na ga Allah mulki na ga Allah yabo da godiya idan aka ce mulki na Allah ne to wannan ana magana akan mulki wanda yake mutlaq ba mulki muqayyad ba mulki na dan adam mulki ne na dan lokaci ko mulki ne na wasu dan mutane abu ne a tsakar ta ko ina kuma a cikin wani dan lokaci dan kaɗan wani wata da ranka ma sai a ce ba kake ce mulkin ba bari kuma wata rama mutuwa za ta zo gaba da yau to amma mulki na Allah shine mulkin da ba mulki irinsa shi sa an ce mulki na Allah karka yi zaton irin mulki na dan adam wanda yake da nakasu a cikinsa wanda yake buƙatar masu agafi da masu kama amma na Allah bai buƙatar haka wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne kusa komai Allah subhanahu wataala duk abin da ke so to haka zai kasance babu wani abu da ke fita daga cikin ikonsa huwa alladhi khalaqakum Allah ta'ala shi ya halice ku ku ƴan adam kuma da yayi ku sai ya raba ku fa minkum kafirun wa minkum mu'min a cikin ku akwai kafiri akwai mai imani wannan kuma hikima da adalci na Allah ya kunshi haka wanda Allah ta'ala ya kaddara masa imani ya sanya su cikin bayansa masu imani to wannan farilla ce da kyauta ta Allah wanda kuma Allah ta'ala ya kaddara cikin kafirai ci masu miyagun ayakuna shi kuma wannan hikima ta Allah ta'ala da adalci suke domin la yi sa'alu amma ya fa'alu wa hun sa'alu sai da duk wanda gaga Allah ta'ala bar shi haka nan a cikin bata da hallaka to shi Allah yana da hikima cikakka akan me yasa ya bar shi akan haka wallahu bima ta'maluna basir Allah masani ne kuma mai gani da duk abin da kuke aikata ba abin da ke fita daga saninsa da ganinsa khalaqa samawati wal arda bil haqq Allah ta'ala ya halicci samai da ƙasai da gaskiya kuma duk wanda ya kalli sama ya kalli ƙasa ya san wannan sun wuce wasa wa ma khalaqana as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila ce dalika zannun ladina kafu zaton kafirai su ne suke zaton an yi wannan dan wasa shi ne ma sirrin da ya sa kake ga kafiri shi a duniya ba abin da ya dame shi ba wasa shi yasa mu a musulunci ba tsari ba ne na musulunci a ce wai kullum ana wasanni yau a sa wannan wasa gobe a sa wasa ji ba ba wani aiki sai wannan wani musulunci bai rana haka ba balma ko a sallah da aka ba mu damar abubuwa da za a yi na ɗan wasanni kaɗan shi ba ba su a yi abin da zai ɗauki hankali ya shagartar da mutum daga ambato na Allah amma su kafirai gaba da Allah ce zalika zannun na zina kafin su kafirai kullum zaton da suke kawai rayuwa don wasa aka yi ta shi sa Allah ce wa zan ladina takhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa garratu wal hayatud dunya yace bari waɗanda suka ɗauki rayuwarsu addininsu kadai rayuwa ta addini a wajensu shi ne wasa ko wasa mai shagartar da zuciya ko mai shagartar da jiki rayuwar duniya ta ruɗe su kullum wasanni ne shi yasa idan musulmi suka ce za su yi kwaikwayo da arnawa to ba za ku yi abin da Allah zai yaba yanzu misali a garin ruwanmu da ƙarfi da yaji su ake sai an kwaikwayo su in aka ce za ka kai su wahala za shi yanzu me yasa kuke ga in ka wuce da dare ka tarar taron injina ya yi taron gurin wa'azi da da farko da bai sani mai tsamanin wa'azi ne yake ashe wai kallon tele ya ji wai wani ce za sa wai balo ce ko kuma ka ji gari yana sa cida ana ta ihu da tuge wai bi ce aka sa kuma wannan wasan ba kariya bai ki kullum akwai shi yasa dalilin wannan ne ma sa ko ga an yi gidajen kallon wannan wasanni tunda idan a ce wasan aka yi ba kare sai wata shida waye zai bude gidan wasan to da ya zama kullum akwai sai aka bude gidan wasanni don an ka samu kuɗi kuma kai ma da ka bude gidan wasanni wannan ba hanya ba ta neman kuɗi na halal ba kyau haramu ne domin abin da kake kallon sharabu ta kaga kenan ashe anan idan muka ce za mu kalli wa'annan an rawa mai koyi da su to abin da aka halice mu dan shi za mu bari ne abin da ba dan shi aka halice mu ba tunda mu ba a halice mu don wasa ba saboda haka mu Allah ta'ala ya ce wa maka ratul jinna wal insa illa da ya abudu Allah ya halice mu don mu bauta masa mu yi ibada ba kaɗai mu sa kaɗai wasanni ba kullum wasa an sa wancan wannan ya ƙare shi yasa in ba kuma ta lokacin da nasaru mulki mallaka suka shi kasashen mu ba abin da suka yi kokarin dora mu sai akan wannan wasanni shi yasa aka bude samariya daban-daban da matasa da dubu su gani ba amma duk wanda ya ƙetare shekara arba'in a baya ya ga abin mamaki kada yi wasanni ne kullum kada kada na rere yaki idan aka yi wannan wasa a yi firi dan guru a yi wane wasannin ya fi a kirga kuma na so aka zo gurin wasannin duk tsahi ne yake da abubuwa daban-daban amma ana da ikon duk sun tattara sun tafi yanzu abin da ya rage saurawa ne saura ko kowa ita ma Allah sa ta ta yi saboda ita ma kanta abubuwan da ake na shirka da abubuwa marasa ke ba su da da haɗa adawa da gaba da take a cikin ƙasa haka kenan zama barin zai faɗa yi saboda haka suka yi ƙoƙari ɗora mu akan hanyar wasanni aka yi kowace unguwa sai a yi musu samariya tasu a zuwa sa ƙatuwa tere lokacin da babu tere a zuwa ta sa muku in aka yi rairayen wanda babu gani za a zuwa sa muku dirat a nan kuna gani a gidan samariya kenan sun so mu tafi rayuwar mu ta zama irin tasu kaɗai abinda Allah halice mu dan shi mu wasa mu yi kayan abin da Allah bai yi mu dan shi ba irin abin da su suka ɗauka na rayuwarsu mu mun san da cewar Allah bai halici same da kasai ba dan wasa Allah yana dan gaskiya wasawwarakum Allah ta'ala shine ya kera halittar ku fa asana suwarakum ya kyautata kuma surata halittu na Allah kakafcin su tun daga dan adam ta ma sauran halittu ko dabbobi ko kiyashi ko kwari ko mame kai balma ko halitta ta Allah ta itace wannan da ka kalli irin wa'annan halittu ka san ba Allah ba ake irin wannan aiki yanzu dan adam riba da ya ka samu dan adam amma kuma gashi ya zama mai halitta kyakkyawar halitta kaga dan adam da kawa biyu yake tafiya a tsaye zai tsaya cak yanzu mutum ya ka kara mashi cak zai iya tsaye baka tsira da kawa biyu amma dan adam da kawa biyu zai tsaya cak kuma idan dan adam yana tafiya zai iya ɗaukar kayan da ya kai nauyin kilo ɗari a kansa amma yana tafiya da kawa nawa ke tafiya zahiri da kawa ɗaya ya ɗaya ɗauke ta yake idan ya ɗauke ɗayan a kan mai yake a kan ɗaya yake kuma amma bai ya karkaciya wanda ya nuna halitta ce ta Allah tun da in ba halitta ta Allah ba aka ɗora kan ɗaya dole a samu matsala dole sai an karkace to shi yasa Allah ya halicce ku ya kyautata halitta surar ku wa ilaihi al-masir makoma ta tabbata zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala kenan dai a kare za a dawo zuwa ga Allah ya alau ma fi samawati wal ardh Allah ya san duk abin da ke cikin samai da ƙasa. Abin da ke cikin samai da ƙasa ya wuce duk tunaninka, amma ba wanda ya wuce daga cikin ilimi na Allah. Kiyashi wannan naka da yawansu da yadda suke da inda suke rayuwa su zo daga cikin ilimi na Allah. Diba cikin teku abin da ke ciki, kifi ne sauran halittu ƙanana da manya. in ban da Allah ba wanda ya san iya abin da ke ciki. Diba abin da ke cikin san mala'ikai, amma kakkafcin nan taron wannan halittu na Allah ba ɗaya daga wutar cikin iliminsa. Kuma kowane zai zo a lokacin da Allah ya kaddara rubuta zai zo. Shi sa ga ana magana ilimi na Allah to ilimi ne ba da iyaka. Yanzu misali, wani wai a yau za a halicci ɗan Adam ne? wani ma dabba ce za a halice ta wani ma kwari ne amma to tun kafin halittar same da kasi Allah ya rubuta lokacin wannan kuma yau ranar in ta yi dole wannan ya zo shi duniya ko ma me in ba Allah ba wake da irin wannan irin wa yaran ma tu siruna wa ma tu dinun Allah ya san duk abin da kuke koya da abin da kuke bayyana shi Allah a wurin sa sawa'un minkum man asana alqawla man jahara bi wa man huwa mustaqbil bil layli wa sa'imun bin nahar shi Allah ce da wanda ya faɗa ƙasa ƙasa da wanda ya kuga da abun shi ne shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sa da sahabbai cikin daji suna daga muryar su yace wanda kuke kire ba kurma bane ba bai ce ina shi yace ya fi kusa da ɗayan ku daga katarar takalminsa da ku yi kasa kasa kanku ba kanku wahala shi Allah yana jin ka ko ka buga ka kai kasa kasa ba sai ka buga ba irin dan adam in yama nisa ko in ya kon biyu jin ya dan rage sai ka buga to shi Allah ba haka ba wallahu alimun bi zati sudur Allah masani ne da ma wucin kirji ita ce zuciya abin da ke cikinta da abin da ta saka alkhairi ko shari in banda alama wanda ya samu daga cikin zuciya saboda kana zaune da mutum ba ka san babu da ke cikin zuciya me yasa ka baka sani kuma shi Allah ya sani na
ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فزاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد
Allah subhanahu wataala ke cewa alam ya'tikum naba'u alladhina kafaru min qabl shin bai zo muku ba menene ce labarin wanda suka yi kafirci kafin ku ma'ana labarin al'ummomin da suka gabata bai zo muku ba ai kuna labarin al'ummomi daban-daban wanda suka wuce kafin ku da mutanen annabi nuhu labarinsu ana annabi hudu annabi sami annabi ibrahim annabi lutu annabi musa duk kuna labari to wayannan al'ummomi allah ce fa za ku ba da aure sun ɗanɗana hukuma ta abubuwan da suka aikata na miyagun aikinsu kafircinsu da shirkarsu ya ja musu ɗanɗana hukumar da babu hukuma idan ta tun daga nan duniya sannan rana ta gobe ki Allah ce walahum azabun ali na gare su azaba mai radadi rana ta gobe kiyama kenan tun da ku haka ne kun samu labarin su ga laifin da suka wa Allah ga abin da ya jayo musu kenan ai ya ishi mai hankali izina wannan kenan ya isa wa'azi dan kar ku bi hanyar su irin mummunan hanyar da suka bi ta kafirci da miyagun aiki zalika bi annahu kana ta'zimu rusulun bil bayyinat Allah ce hakan din saboda su al'amarin yanda yake ya kasance manzannin su ma'ana manzannin da Allah turo musu in cikin su zo musu da hujjoji da dalilai wanda yake tabbatar da cewa Allah ya turo su amma me suka yi sai suke cewa faqalu abasharun yahduna suka ce wasu mutum zai shirya da su a jiwa ɗan adam ai wani ba gaskiya ba ce kai kana ɗan adam an turo maka mutum wace mutum zai yiwa wa kace so a turo maka so kace a turo maka mala'ika ya zama to shi ne manzanka shi zai maka wazi yanzu ɗan adam da mala'ika aka turo mana me za mu ce sai mu ce Allah da ka turo mu mutane ƴan uwanmu ai mun magana da mala'ika ba yi mu'amala da mala'ika ba ɗabi'un mu da nasu ba iri ɗaya ba su ba sa cin abinci mu ba abinci muke ci su ba sa zama Allah mu muna yi saboda haka abubuwa daban-daban suka bambanta mu da haka za mu faɗa dan adam haka zai faɗi amma yau gashi an turo maka dan uwanka mutum wanda ka san shi kuma aka nuno maka mutumin da kafin a turo shi daman ka san shi ka yarda shi duk wanda Allah ya turo shi kafin a turo shi daman mutane sun san shi sun amince da cewa ba mutum irinsa mai halin da gari annaban Allah sun fi kowa da biyu masu kyau to amma da ya ka shi wanda bai san gaskiya da an waɗi mishi sai ya yi kama kama da zai ture gaskiyar nan shi ne suke ta a basharin ya haɗu da na shi yanzu mu mutum zai shirye da mu tuwa kuke so shirye da mu fakafaru wata wallan wace sun kafirce sun juya baya sun ki imani kuma juya bayansu da kafircinsu da rashin imaninsu bai rage wa Allah shi yasa Allah ce wasu ga Allah Allah ya wadatu ba sai sun imani ba ba sai sun ambace shi ba so da haka ba wanda yake kara shi ba wanda yake rage shi in sun yi dama don yi amfani su duk abin da muke dan adam yake komi kana yi ne dan kanka ba abin da za ka yi dan yi amfani Allah ba abin da ke amfani da shi subhanahu wa ta'ala shi yake cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghani Allah mawlaci shi ba mai kara shi har mala'ika wani ya ga mala'ikai sai yi zata irin na mulkin duniya ne da masu kamawa ‘yan majalisu ne ministrori ne masu gari ne kai har mai unguwa kowa ka kama yake ne a samu ne haka nan duk da haka nan ne ka da ake shan fama kuma da matsalolin da suke biyan wani zai zaton mulki na Allah irin wannan ne mala'ikai suna kama ba wanda ke kama Allah mulki ina matsalar da za ka babu ita duk abin da ya faru ko mai daɗi ko mara daɗi haka ya so ya faru shi ba wani abu da ke faru a cikin mulki da Allah ba haka ya so ya kasance ba ko ya aiki ko mai daɗi ko mara daɗi kare ya cikin wasu haka ta bana to Allah ya wadatu sai imanin ku kasance suka sani dama in kayi ma dan kanka ne baka kuma ai lokacin kasance wallahu ganiyun Allah mawadaci na min abin godiya min yabo na'am
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير
Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa za'aman ladina kafaru allan yub'as waɗanda suke kafirai suna rayawa suna fara suna cewa su har abada ba za a iya tada su bayan sun mutu a ɗan adam wai shi mamaki kiya za a iya mutuwa tada shi in ba rashin tunanin ɗan adam ba wanda ya yi gaba ba kai kuma ya kasa tada ka kaga wannan a hankalce ma ɗan adam irin wannan abu ne yake ya kai rashin tunani da dai babu kai babu tiras cikin kawo amma yanzu da ka zo duniya har aka san ka har aka maka takar aihuwa har aka binne ka aka san ka inda aka binne ka Na'am.
ai an samu ma tiras cikin ka inda ma a ce duk da ce shi Allah bane babu matsala duka kowane bangare Na'am.
amma da wai a hankalce da muke nuna cewa dan adam yayi kuskure a irin wannan mugun tunani wanda ya halice ka babu kai babu labarin ka ba a gurin wani yaji ya fi gani bai yi ka kuma ka ce ba zai iya tada ka ba saboda kai kana gaya za a yi ka mutu ka ciccire ka zama ƙasa a tada ka to dalilin haka sai Allah ya ce wa manzansa kul ka ce bala lalle gaskiya ne Na'am.
Allah ya tada wa rabbi ina rantsewa da ubangiji na la tuba a sunna wallahi sai an tada ba Na'am.
malamai suka ce in ka duba alkur'ani inda za ga Allah ya ce annabi ya rantsuwa shi ne akan alkiyama saboda tsabar hakikanin tabbatatta kaga nan Allah ce ce kul ka ce bala wa rabbi ka ce na rantsi da ubangiji da Allah da tuba sunna wallahi sai ta rawa ko ka yi ko ka so sai an tara to su wasu mutanen mafi yawa da suke inkarin kar a tada su saboda mai sauran zai iya ta'asar da suka tafka shi yasa Allah ya ce walan yatamannahu abadan bima qadari mutum ya tafka ta'asa ai bai so bai tashin kiyama Na'am.
sai ya ce ai wata ake a zauna haka nan ana tashi amma kuma inda da tunani yanzu yan uwa a ce a zo wannan gida na duniya ka ɗauki waje Allah tunanin wa'annan kafirai a zo gidan duniya ai wannan rayuwa wannan ya cuci wannan wannan ya zalunci wannan kada ya ce wai ta wuce haka kawai shikenan yo aida an cuci mutane diya inda har haka ne yo aida kowa ma ya banda yo a zo kada haka a tafi shikenan babu sakamako a gobe kiyama kada wannan mutane suke zalunci da kashe mutane suke sun sun ci amma za su wuce kawai haba akai a tunani ma ka san ba haka ba. A adalci na Allah ko a nan duniya za ka taɓar gaza kuke ƙoƙarin sai an hukunta suke taɓar gazar amma a lahira ku ce ba a yi bashara saboda ku kuwa aikata wannan taɓar gaza da laifuka sau da haka ai Allah ta'ala abu ne mai sauƙi gare shi al'amarin kiyama kuma duk wanda ya ce ba a ta'ala shi ba akwai ka'ida guda ɗaya ya yarda da ita in ya yarda da ita shi ke ya ce bai mutuwa Na'am.
duk mutumin da ya tabbatar da shi ba zai mutu ba to in ya ce ba za a tara shi ba sai a yi amma kuma ya zama to in ya tabbatar ba zai mutu ba an yarda da gaskiya yake na san ko ya ce muku ba zai mutu ba me za ku ce ta za ka yi kai ma ka san ƙarya kake Gare ko? shi da kanshi ya san ƙarya yake Na'am.
duk wanda ya ce ba ya mutu ba shi da kanshi duk kafircin kafiri duk nasarancin nasara ya yarda zai mutu shi yasa yake wasiya babu wani arne da dan arnancin ya zai ce shi ba zai mutu ba. kowa san mutuwa zai shi yasa kowa za ga yana yin wasu abubuwa na cewa ya san wai zai mutu ko yadda zai bar abin da ya bari tun da kuka yarda za ka mutu kuma ai sai ka yarda za ta yarda ka kuma ba ma an an tada kun ba Allah ce an kare a'a sun mala tunabba'unna bima amirtu sai an ba ku labari duk abin da kuka aikata ko mai kyau ko maras kyau duk abin da ya gudana sai an baka labari yo daman aikin wa a rubuce ki kuma rubutun ba inda dan adam bane Na'am.
yanzu misali idan aka gama ka da mutum ya kula da kai ya rika kula da rayuwarka ya rika mai sauka yana ta rubuce rubuce akwai kuna annabi ya shigo ba akwai lokacin da ba zai ganka ba. sai kai abubuwa diya mai sani ba akwai kuma zuciyarka za ta iya yin abubuwa diya a kansa ba mai sani ba amma kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala haka baka da shi shi mala'ikai ya gama ka da su mala'ikan nan kafin ya gama ka da su abin da zai wakana daga wajen ka shi ka kam a gurin shi a ajiye ki a rubuce yake kamun aka aikata kamar da bahaushe ke cewa da kaga kura ka san ta yi banna to shi Allah abin da ɗan adam zai yi ya sani tun kamun ya zo duniya amma wannan rubutu wancan iya nan amma kuma rubutu wancan wanda ake kama ka da laifin sai lokacin da ka zo duniya sai a gama ka da mala'iki ana ta rubuta ana rubuta ana rubuta komi kake No.
da kiyama ta yi ga kai ga mala'ika ga marubuta ta ya zama da layya a titi ga littafin ka komi a rubuce kaka in an yi abin kirki to za a yi murna in abu ya saba za a yi bakin ciki Allah kare mu Amen.
saboda haka shi ne za a ba ku labarin abin da kuka aikata wani zai ga girman abin sai Allah ya rufe cewa zalika alallahi yasiru haka din abin ne mai sauki a gurin Allah ya ba ku labarin duk wani abin da kuka aikata karkace wani aiki ne da zai bada wahala irin da kake tunani ana nan duniya za a nan duniya mutum ɗaya aka ce ka yi bincike akan rayuwarsa gaba ɗaya an gama kana aiki abin da za ka rubuta wanda ba ka rubuta ba shi ya fi yawa to kaga wanda bai san Allah ba idan aka ce za a yi haka nan sai ga abu ne mai girma ko mai wahala shi yasa kai ka da ka san Allah sai ka san wa zalika ala Allah yasir wannan abu ne wanda yake mai sauki a gurin Allah subhanahu wa ta'ala fa aminu billahi wa rasuli ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon sa salawatullahi wa salamu alaihi gurare da yawa idan Allah zai ce a yi imani da shi yana gama imani da manzansa domin idan ka imani da Allah baka yi da manzansa ba ba ka da imani ba zai amfani ka ba No.
wani wuri haka nan wajen da'a idan Allah ce a masa da'a sai ya hada ce a wa manzansa da'a No.
domin idan ka wa Allah da'a ka kiwa manzo biyayya ka ki masa da'a to shikenan ba ka wa Allah biyayya ba shine wasu suka fito yanzu suka sa sunan kansu alqur'aniyuna su ba ruwansu da ba maza Allah sun da a cikin abin da ta mata na sunnarsa a zuciya suke alkur'ani ya ishe su to ba za su wa Allah da'a ba duk wanda bai hada da alkur'ani da suna aiki ba ba zai wa Allah da'a ba kuma Allah bai san da'a ta domin abin da kai ya saba abin da ce kai shi Allah umarni ya maka ka bi alkur'ani da abin da ta mata na sunna ta manzansa No.
ya ce kuma ya ƙara ma nan daga ce wa ma yance ku anil hawa in huwa illa wahyu to amma abin da ke na jahilci ne da jahilai daman kasuwa ce ta jahilci kaga da masu baza kayan da 'yan sayan kayan wane ne daga jahilai No.
saboda kaga kenan sai kasuwa ta ci ta tashi da irin waɗannan mutane amma duk mutumin da ya fahimci addini yake karatu na addini a ya saboda ba ƙira ba ce Allah kare mu Amen.
wan nurin ladhi anzalna da hasken da muka saukar wan nurin ladhi anzalna yace da hasken da muka saukar da alqur'ani Allah bima ta'maluna khabir Allah masani ne mai ko ba da labarin da abin da kuke aikata sau da haka kenan aka gaya maka haka sai ka san da cewar a yi takaranta ko a nan duniya yanzu manya-manyan mutane suka ce to muna duk abin da kake da muna bin san ka ai kaga za ka yi takaranta kuma Allah ta'ala ce wallahi ma ta'maluna khabir ai dole kai takaranta na'am
يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الفوز العظيم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yau mai jima'ukun yau mai jam ku tuna ranar da Allah zai haɗa ku ga ranar haɗuwa yau mai jam'i ranar kiyama ke domin kiyama tana da sunaye da yawa Na'am.
yau mai jam'i ranar taruwa akwai taruwa irin na kiyama shi yasa duk sunan kiyama ga gani za ka ɗauki ma'anar da suke cikin suna yau taro ne za a yi na ɗaya abin da ya shahi ɗan adam tun daga na farko har na ƙarshe kowa iya gudu babu afsan ko na mutum da Na'am.
akwai ruwan taron akwai labarin shi babu shi babu afsan ko ne dai mutum dai kowa iya nan Na'am.
da an yi kira kowa present ba wani zai ce a- ba- a. sannan aljannu kowa iya nan ba wanda bai Na'am.
sannu mala'iku suna nan kowa iya nan an tattara kaga kiyama ta zama yawmul jam sai Allah ce zalika yawmut taqabu wannan rana ita ce ranar kamun ga abinda ya kamata ka yi ka samu kaza sai kai sabanin shi sai ka zo kaga ana bada kazan nan baka samu ba kaga sai kai bakin ciki kamar misali anan anan ne duniya da ake karatu za a yi jaraba shikenan yanzu ga abin ka san shi ka karance shi amma da ka zo jaraba kawai ka ɗan rubuta abin da ka rubuta kai da wani da wani ba yana yi su ba Kawai wancan ba ya shi kada ana zuwa da aka buga kaɗai sai ga kazibi saboda dalilin wannan abu da muka yi yanzu sai kana kallon duk wanda suka yi suka wuce shi yasa ko a nan duniya ai rayuwa tana nuna haka ne za a ga mutum wani tun da ya taso ya san abin da zai amfani shi ke kokari yayi sai ga al'amuran shi kuma sun yi kyau sun tafi wani kuma sai daga baya ya rika bakin ciki yana nadama kuma yana bangaren wanda ya aikata to haka kiyama take kana kallo za a rika raba wa mutane ladan imani da Allah da ayakuna na gari ladan sallah ladan azumi ladan karatun alƙur'ani duk abubuwa ana yi kai ka koma gefe ɗaya kana kallo ai kaga ka dole mutum ya yi bakin ciki na dama wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah wa ya amal salihan ya yi aiki na gari imani da Allah da aiki na gari ba sa rabuwa kamar mutum ne da kai in dai mutum ne ya kamata a ce akwai kai a jikinsa ran da aka cire kai to babu mutum to ran da ka raba imani da aiki na gari to ba imani ba ne in da har imani ne to ya kamata ga aiki na gari saboda wasu aka samu masu ta aƙida ruguzazza suke ƙoƙarin sai ta ƙarfi da yaji sun raba imani da aiki na gari yanzu ce ai in mutum ya yi imani shi kenan ba sai ka aiki ba shi yasa yanzu aka samu wata sabuwar aƙida har a ƙasar nan akwai su 'yan haƙiƙa Na'am.
saboda haka sun kai hakika ba a sallah ba ba sa yi kaga hakikar kafirci ke eh mana sallah ma an wasa tun da aka wasa sallah ai kuma an kare ina musulunci ke kuma me yaka irin wannan wata bala'i ne da wani musulmi na jahilci wai mutari ya kai wanda ba yi sallah mamaki ke ba su saboda haka su ba sa yi abinda su ga dama suke saboda sun ce kaɗai in kai imani an ƙare in kai imani a zuciyarka ba sai ka aiki ba suka ce kuma matsayinku da kai da kowa ɗaya ne kenan da kai da abubakar ma su a gurin imanin ku ɗaya ne ko kai ma aka waɗa aka ya kamata ka gare zaka ce ka anya Na'am.
wane abubakar a jara to amma su a gurin sa haka ne shi yasa su a makarantunsu ma abin da ake karantarwa shi ne karka yi aikin komai ka zai kai abin da ka gada kuma sabo suka ce bai cutarwa inda mutum ya yi imani me ya dalilin ku kun san abin da suka ce suka ce ai mun san da cewa idan babu imani duk wani aiki na gari ai bai amfani ko haka ne ko Na'am.
ai mun yarda da wannan mu ma mun san da ce idan mutum bai imani da Allah ba sai ya zo yake sallah yana azumi yana zaka za ta wani shi ba ta wani ya suka kawo da suka ce to tun da dai aiki na gari bai yi amfani in bai imani suka ce to haka nan ko inda akwai imani balla ko bata bata zama ne ku ji wai kiyasa shi ga taka suka ce kenan dalilin wannan saboda haka su suna ga cewa inda kace ka yi imani to ba ruwansu da aiki ba abin da zai cutar da kai kamar wancan ne kaga ilmul kalamin muhidi a kare hanya ce aka ɗauka ta hallaka bayan Allah Allah kare Allah kare mana imani Allah ce wa man yumi Allah wa rasuluhu yukaffir anhu sayyi'ati wanda ya imani da Allah yayi ayakuna nagari to abin da zai fara samu shine Allah zai kankare mashi kurakuransa akwai yan laifukanka Allah zai maka gafara su Allah gafarta mu da bana wa yudkhilu jannatin kuma Allah ya saka aljanna duk da kaji an ce mutum za a sa shi aljanna to wani matsayi ne da babu wani matsayi irin shi No.
wani al'amari ne da ya wuce dukkan tunanin mai tunani wani rayuwa ce da ta wuce dukkan tunanin ta wuce duk rayuwar da ka sani wani jin daɗi ne da babu jin daɗi irinsa inda ana magana aljanna to an kai ƙarshe babu wani abu mai kama da aljanna Allah ya tanade ta ga bayansa na gari Allah ta'ala sun yawa ciki Amen.
amma kam al'amari ne mai girma jin daɗi ne da ya wuce dukkan tunanin mai tunani bayan Allah nagari sun yi ayakuna masu kyau tuntuni sun samu sakamakon wani suna nan suna cikin jin daɗi shi yasa a wani wuri Allah ya ce wala ta saban nan ladina kutulu fi sabilillahi amwata yace bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun kujiwa بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله kar ku yi tsammani mutanen da aka kashe su a aiki na Allah ko a yaƙi saboda Allah matattu ne kar ka ce an kashe wani ya mutu a Allah ce ba mutu ya nan bal ahya'un inda rabbi suna nan a raye rayuwar ma ta yi wannan wanda kake gani mai matsala wannan ai ta wannan rayuwar ba original ba ce shi yasa ai Allah ce Allah zai halakal mauta wal hayata aka fara wadin mutuwa sana aka wadin rayuwa malamai suka ce ana faɗakar da mu akan cewa rayuwa ta hakika sai bayan mutuwa No.
wani ba rayuwa bai ta hakika matsala ce gare ta yanzu duk gaba ɗin nan da muke zaune a nan inda za a je kowa a ce a kai shi irin wannan manyan likitocin nan manyan laboratory na duniya aure sai an samu matsaloli a jikin shi ba na wasa ba to wannan lahiya ne banda matsala ta rayuwa kowa iya da matsala in wannan ba ka ƙetare wacce wancan kana da matsala ita rayuwar duniya gaba ɗayanta matsala ce jikin man ɗan adam ai lallaɓa ne ake in kun lura ai lallaɓa ne ake shi kanshi da mutum ai ɗan adam ai dubara ce ake dubara ce ana tsare ba gama ko mota aka yi ai daga waje ƙarfi ne daga ciki a sa wannan a kare a sa tsumma daga na duk dan a- saboda cikin akwai matsala wanda yake zama cikin matsala gare shi sai an kakkare shi saboda mai saboda hadarinsa kenan kaga ashe dan adam a nan duniya ma sai an taka shi sa in a kasashen da suka ci gaba ana aiki na gini ko na abubuwa aiki kuke ga ana wa mutane a sa musu eh, wannan hular kwano kuma a sa musu salka wannan abu da ake a nan kasashen bai dace ba mutum yana shaye a beni hawa uku ko hawa hudu wai kawai a zaune akan katako wannan wani zai ji tunani a ko'ina a duniya irin wannan in za a yi akwai abin da ake sa a ɗalma mutum ya sa a jikin shi da wani abu ma ya faɗi kada dai to zai yi a zuwa sun shi wani ayi wasa ne da kai shi yasa ɗan adam kayan kwalba ne dole sai ana kakkarewa shi yasa a gurin aiki ya gurin da ake aiki jirgin da sauransu nan ma ake su a sa kas saboda wani burge na iya waɗawa in ya biji kas ka iya ka da ka amma bai taɓa ƙwallonka daga Najeriya da sauri amma sai ya biji kanka tana da ya maka bugu ɗaya ka mutu to kaga kenan ɗan adam yana buƙatar a nan duniya a tsatsare a kakkare don saboda a ɗan ɗan ji da an dama dama a rayuwa a shekwacin da haka ne rayuwar ɗan adam ta duniya matsala gare ta rayuwar ta hakika sai a gobe kiyama to Allah sai ya mu cikin wannan babban gida yace aljanna ce wanda tajiribin tatiyar alhar ƙorame suke gudana ƙarƙashinta wannan ƙorame da aka faɗa fice dukkan tunaninka kasan shi ɗan adam kowa iya bakin tunaninsa da abin da ya sani ko ya gani dan yake tsaya yanzu misali wanda suka wuce nan baya da shekara dubu ɗaya idan suka kan da jannan da jirgin ta ce na ha ƙoramai suna wuce su kallon ƙorama irin ta ruwa da take wuce wannan kare amma wanda yake cikin wannan zamanin da muke ciki sai ya kalli yadda ake sa famfuna suna yawo a cikin gida suna yawo suna wadda ruwa a cikinsu a wanda ita ma ƙorama ce a zahiri tunda da ka buɗe famfo in ba kashe ba yanzu gidanka ya cika da ruwa No.
to amma abin da yake wannan ƙarƙashin jannatin tajririn tatar anhar hakikanin sa sai Allah ya sani abin ya wuce ya wuce dukkan tunanin shi ya sa ma dan ka san haka yace fiha anharu min ma'in ghairi asin akwai korama ta mu wa anharu min labanin da korama ta madara to a wani gari ke da korama ta madara yanzu anan kaga dole ka san da shi wannan al'amarin ya wuce tunani sai ka gano da cewar wannan dai ana jayo tunaninmu ne a kusantar da shi akan abin da ya sani amma hakikanin al'amarin aljanna ya wuce tunani fiha ma la ainun ra'ad wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar cikin aljanna akwai abin da ido wata ba gani kunne bai taba ji ba yace wala khatara ala qalbi bashar tunanin adam ba bai taba tunani ba al'amuran aljanna ya wuce tunani kuma wannan aljanna babban al'amari mai daɗi a ciki sai ce khalidi na fiya domin duk wanda aka ba shi aljanna ai babban abin da zai so ya ji an ce khalidi na fiya ya dawwama har abada kar kai zama illa duniya ne sai arziki ya samu kawai a yi sallama a bar duniya sai mulki ya samu sai a yi sallama a bar duniya ko a kwace mulki abubuwa daga sun daban-daban ko lahiya ta samu ana murna sai cuta ta girma ita ne duniya ba ta da garanti to amma aljanna sai a dawo maka da kai a ce har abada wannan jin daɗi da ka gani shi yasa ɗan aljannan ya shiga za a mishi garanti da cewa wannan arziki da ka gani ba maganar rabuwa a kullum karuwa yake linkuwa yake wannan jin daɗi da ka gani matsala ba ta ƙara girma mashi ko ƙwara ɗaya ko min karamtar ta wallahi ko ne dai kuda ya saman ka har abada aljanna baka gani ba yanzu dai zaman da muke nan kuda wannan ya hauka sai ka haka kako ne baka so saboda baka so ba to wannan matsala ce aljanna duka babu wannan har abada kana da gobe a ciki Allah sanya zalika al-fawzul azim Allah ya to wannan shine rabo wanda yake rabo mai girma to ina ga jama'a alheri yankin tayi sai mu tsira da yawa insha سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم يقول يا رسالة من جل وقتي أوكي يا رسالة Thank you.